أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai kenan ta sunna tv eks wato islam kitabu was sunna ala fahmi salafis salih wato muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu dama muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anar nasoshi waɗanda ake ganin kamar a zahiri ma'anarsu ta ci karo da juna wannan shine darasinmu insha Allah subhanahu wa ta'ala darasi na ɗari a jerin darussukan da muke yi alhamdulillahi rabbil alamin daga ɗaya hannun kama ɗari muna fatan Allah ya nuna muna mun kai ƙarshen waɗanda littattafan guda biyu da izinin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin nasara da ikhlasi To, muna tafiya da littattafai guda biyu kamar da ‘yan uwa suka sani littafi na farko daf'u ihamil tirab an ayatul kitab na al-sheikh al-allamatul qur'ani Muhammad al-Amin Shankiti littafi na biyu kuma as'ilatul Qur'an al-Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi ba wancan kuma Imam Fakhruddin Ar-Razi ba mai at-Tafsirul Kabir don haka sai ƴan uwa su kiyaye to eh a yanzu zamu tashi ne akan eh mas'ala ta 383 a cikin littafin As'ilatul Qur'an al-Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi. Malam yake cewa a mas'ala ta 383 a shafi na 131 a taba'ar da take hannuna. Malam yace ma fa'idatu qawlihi ta'ala wace fa'ida za mu fahimta a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala inda iddatash shuhuri lalle adadin watanni lissafin watanni inda Allah a wajen Allah 12 shahran watane 12 wahiya inda nasu aidan kazalik a wajen mutane kuma haka take fi kulli millatin a cikin kowane addini sawa'an kanat sawa'an kanat shuhur ko sawa'an kanat shuhuru qamariyatan aw shamsiyya ko da watannin sun kasance qamariya waɗanda ake fara lissafi ne da wato wata kenan kenan da rana ta faɗi kamar na musulunci kenan da na larabci kafin ma zuwan musulunci idan rana ta faɗi yini ya shigo za mu gane wannan kamar daga wato misali azumin watan ramadan yanzu da an ce yau an ga wata tun kafin a ɗauki azumi ga zaka mutane sun fara sallah wanda yake nuna cewa kenan azumin ya riga ya shigo kuma ran 29 da an ce an ga wata shikenan sai a daina yin sallah wanda yake nuna maka cewa kenan azumin ya fita kenan wannan yake nuna cewa yini yana farawa ne a musulunci da wato faduwar rana kenan da wata ake fara lissafi kuma shi yasa ma za mu ga cewa lissafin wata ake yi ya kwana 29 ko ko in ya cika 30 shikenan ba sai an ƙara ba a musulunci ba a samun wata mai kwana 28 kamar yadda na turawa yake da mai 28 a musulunci kuma ba a samun wata mai kwana 31 ina fata ana fahimta ta to eh ka sabani abin da akwai a waɗansu tsare-tsare wanda ba na musulunci ba سواء كانت قمرية سواء كانت قمرية أو شمسية كودا سون كسانشي watannin kamariya ne ko kuma wato waɗanda ake fara lissafi kenan da faɗuwar rana kenan da wata za a fara lissafi shi yasa ake kiran daren juma'a daren juma'a ran alhamis kenan daren juma'a ya shigo au shamsiyatan ko ko shamsiya waɗanda ake fara lissafi da rana shine irin tsari na turawa wanda sha biyu na dare ake fara lissafi na fata an fahimce ni midnight kamar da suke cewa minuit Ƙulna za mu ce fa'idatuhu fa'idarsa an yi ulama don a sani an na haza taksim wannan rarrabewa na watanni wal adad da adadin da aka basu laisa mimma ahdathahu nasu ba abin da mutane ne suka ƙaga ba wabta da uhu suka ƙirƙire shi bi uqulihim da hankulansu min zati anfusihim daga wajen kawunansu wa inna ma huwa lalle sani al'abarin yadda yake amrun al'amari na anzalahu Allah Allah ya saukar da shi fi kutubihi a cikin littattafansa ala alsinati rusuli akan harshen manzanninsa ya ce su faɗa. To wannan shine abin da ya sace inna indata shuhuri inda Allah dan a san a wajen Allah haka suke. Malam ya ce to a mas'ala ta wato 384 fa in kila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya aka Allah ce fala tazlimu fihinna anfusakum kar ku zalunci kawunan ku fihinna a cikin waɗannan watanni malam yace khassal arba'ata al-huruma Allah ya kebance watanni guda hudu bi zalika da wannan dan ya ce minha arba'atun hurum daga cikin waɗannan watanni guda goma sha biyu akwai guda hudu wanda suke masu harama ba a yaƙi a cikinsu wanda su ne zulqa'da da zulhijja da muharram da wato rajab wanda ake kira rajab mudar wanda an kira shi rajab mudar saboda kafin ma wato abin nan zuwan manzo sallallahu alaihi wa sallam su laraba mudar ko kabila ta mudar su ne suka fi suka rike mutunta wannan wata suka shahara da shi sai su ake kiran shi rajab mudar sunan wata kabila ce kakkace rajab mudirrun ko mudar ba haka ake nufi ba to don haka khassal arba'atal hurma bidhalika an keɓance watanni guda hudu masu alfarma da wannan wa zulmun nafsi shi ko zalumtar rai manhiyun anhu fi kulli zaman Allah ya hana shi a kowane zamani kenan waɗannan can in an ce fala tazlimu fihin anfusakum kak ku zalunci kawunan ku a cikin waɗannan watanni to watannin takwas da suka yi saura su kuma kamar an ce ai zalunci ne qulna malan yace zamu ci qala ibn abbas ibn abbas yace radiyallahu anhuma Allah ya ƙara yarda a gare shi da babansa idan aka kira sahabi an kace radiyallahu anhu ana nufin shi kadai radiyallahu anhuma da shi da mahaifinsa to wani lokaci ko sahabi guda na sai a ce radiyallahu anhum ana nufin sahabbai gaba daya ba wai shi ka sahabban sahabin kadai ba dan haka dan wani ya ce sahabi ya ce radiyallahu anhum ba yana nufin shi sahabin kadai ba kuma in ya ce radiyallahu anhum yana nufin girmamawa ga sahabin domin mutane ne masu kima da daraja ko kuma radiyallahu anhum ana nufin dukkan sahabbai gaba daya malam yace qala ibn abbas radiyallahu anhuma ibn abbas abdullah ibn abbas radiyallahu anhu yace الضمير في قوله تعالى ضميري أتكن فدر الله سبحانه وتعالى فيهن أتكن سو راجع إلى قوله إثنى عشر شهرا ينا كوما واني زوا غوتني قدا قوم شابيو للأربعة الحرم با ينا كوما وابني زوا غوتني قدا فقط سو كأي fandafa as-su'al sai an ka tunkuɗe wannan tambaya kenan sai zamantu fala tazlimu fihin ka ku zalunci kawunan ku a dukkan watanni shi ibnu abbas ya tahi akan wannan athani na biyu anna ad-damira raji'un ila al-arba'ati al-hurum an gane ko damiri yana kuma ne zuwa ga arba'atul hurum faqat su kadai imma li annaha aqrab ko ko dan saboda su ne an mafi kusa daga abin da anka ambata shi ko ad-damir yarji'u ila aqrabi mazkur fi ghalib al-ahwal ba kowane lokaci ba au lima qalahu al-farra koko dan saboda sune mafi kusa koko saboda abinda farra ya faɗa ɗaya daga cikin manyan manyan malaman lugha ko mu ce nahwu innal araba taqulu fil ashra larabawa suna ce ma abu wanda ya kai goma wa ma dunaha da abinda bai kai su ba an gane ko li thalathi layalin khalawna wato kwanaki uku da suka shuɗe wa ayyamin khalawna thalatha layalin wato darrai uku da suka shuɗe wa ayyamin khalauna da kwanakin da suka shuɗe wa hunna wa ha'ula'i kuma suna cewa hunna da ha'ula'i duka suna iya isti'malin shi zuwa ga abu guda tunda hunna yana kuma ne zuwa ga mata ha'ula'i kuma yana kuma zuwa ga maza yace to fa idza jawazatil ashra idan abu ya wuce goma qalat laraba za su ce khalat ya shuɗe wa madat sun shuɗe ba su cewa khalauna a gare su kenan sai su musu amfani da zamiri na mata idan abu ya wuce goma amma in bai wuce goma ba suna masa amfani guda biyu kenan yace lil farqi bainal qalil laraba suna yin wannan don su bambanta tsakanin alqalil abin da yake kadan kenan in kadan ne sai a mishi amfani da zamiri na mata hunna hunna hunna an gane ko ko kuma wato khalauna wa huwa al-ashratu fama dunaha don su bambanta tsakanin abin da yake daga ɗai zuwa goma da abin da ya wuce haka wa bainal kathir da abin da yake mai yawa wa huwa ma za da alaiha abin da ya wuce goma wali hadha qala dan wannan ne yace filisnai ashara ga watanni guda goma minha daga cikin su minha saboda suna sun wuce goma sai musu amfani da zamiri na ha wa qala fil arba'ati amma hudu din sai ce fihinna wato sai bambanta fa ala hadha yakunu takhsisuha bidhikri malan yace to da wannan sai ya nuna cewa abin da ya sa kenan in abu ya zamanto ya yi yawa sai larabawa yanzu kamar yin zari'a an ka ce annawafiz maftuhat maftuhat annawafiz tagogi window window kenan maftuhat kenan sai zamanto daga uku daya wato uku hudu biyar shidda bakwai takwas tara goma maftuhat da sun wuce goma sai a ce annawafiz maftuha sai da manto wanda an kai ma amfani da zamiri na mace guda ɗaya ya fi yawa amma wanda an kai ma zamiri na mata masu yawa sai da manto shine kaɗan shine abinda malam yake son ya ce abinda imamul farra ya ce don mu fahimci wannan da kyau ya ce to Eh, amma a wani lokaci ana ɗaukar wani a ɗora shi a wurin wani zalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat zalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda waɗansu malamai suka ce to a cikin suratul baqara sun ce ma'duda a cikin suratul ali imran sun ce ma'dudat ko har da alqur'ani to amma waɗansu malamai suka ce daban-daban ne laifin su ba ɗaya bane al'umma ce guda biyu shi yasa waɗanda anka ce ma'duda wato sun fi kwanaki masu yawa a cikin wuta waɗanda sun ce ma'adudat laifin su kaɗan ne kamar yadda ɗaya daga cikin malaman balaga ya tafi shine ustad doktor fadil saman ra'i waɗansu malamai suka ce a'a da ma'aduda wanda a cikin bakara da ma'adudat da wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'duda qul attakhastum inda allahi ahdan falan yukhlifa allahu ahda da wanda yazo a cikin suratul suratul ali imran ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم كل يحكم بينهم قراءة أبو جعفر ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات kaga sai suka kawo shi anan sai suka ce duka ɗaya ne na an yi amfani da ma'aduda da ma'adudat duka jama'a guda ce kuma shine abinda malamai suka firin jaye su ba su bambanta tsakankanin su ba amma shi ustad doktor Fadil Samar Ra'i ya ce bambanta waɗanda a cikin bakara sun fi laifi ko kuma laifin da aka faɗa a cikin bakara Bakara ya fi girma bisa ga wanda an ka faɗa a cikin suratu Ali Imran shi yasa kasancewar da tsayawar a cikin wutar ya bambanta na waɗancan wato jimawar da za su yi tafiyawa bisa ga wadda waɗancan za su yi almuhimmu dai bambantawa ne a larabci saboda wajen taimakawa wajen fassara ayoyi malam yace to in mun ɗauki cewa fi hinna yace ana nufin watanni guda hudu fa ala hadha yakunu takhsisuha bizikri abin da yasa an ka keɓance waɗannan watanni guda hudu imma li mazidi fadliha dan saboda tana yiwa saboda suna da falala wadda an ka fifita an gane ko wa hurmatuha da darajar su indahum a wajen su fil jahiliya a cikin lokacin jahiliya fa yakunu zulmun nafsi fiha aqbahu sai ya kasance abinda ake nufi zalumta kai mutun ya zalunci kansa ko ya aikata aikin zunubi a ciki aqbahu yafi muni wa nadhiruhu tamkar irin wannan qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج كاغا الحج أشهر معلومات حجي وتنيني سننو كنن الحج ذو أشهر معلومات كوكما الحج وقته أشهر معلومات هكذا أكي واتو قدراوا كوكو أشهر الحج أشهر معلومات دان كسامو داتي واتكان معنا دومين شي حج أيكي ني أشهر كما لوكتي ني بيوا لوكتي يزمن تو خبرنا أيكي أيكي بزمن تو خبرنا لوكتي كينان سيكا كوما إما نفركو إما نبيو كقدر يدام أنا ذات وچيوا إن كاغا داما كتي الحج ذو أشهر معلومات كاغا كاهوتا ko kuma ka ce ashhurul hajji ashhurun ma'lumat ko waqtul hajji ashhurun ma'lumat sai ka samu ka fitar da ma'ana to sai Allah ya ce fa man farada fihin alhajja duk wanda ya farlanta ma kanshi aikin hajji kenan ma'ana Allah ya bashi iko fala rafatha nan babu rafas rafas an yi mai fassarori da dama ka kuma cikin tafsirai ka kuma cikin tafsiri na ibnu jarir at-tabari kaga ma'anonin da ya kawo na rafas babu yin ijma'i kenan wala fusuqa wa ɗaya daga cikin fassarori don kaka ji mun kawo ɗaya kace a'a akwai wata fassara din wala fusuqa babu fasikanci maganar banza ko abin da ya kama da haka akwai maganganun malamai da dama wala jidala kuma babu jidali jayayya nan ba ana nufin tattaunawa ba wanda Allah ce wajadilhum billati hiya ahsan domin ana iya tattaunawa da kafiri ko da a cikin lokacin aikin haji ne amma ba ana muna nufin suna cikin Makka da Madina ba don an hana tunda yanzu Allah ya kama a lokacin internet da kuma WhatsApp kenan ko da ta cance su suna can kasashen su musulmi suna nan ana iya tattaunawa da juna dan kawai ne ce mun ce kafirai su je su shiga cikin garin makka da madina wala jidala babu jidali fil hajji a cikin aikin hajji ina fata an fahimce ni to kuma ba ana nufin musulmi ba sa tattaunawa junansu ba a'a malamai suna iya tattaunawa tattaunawa wadda take ta shafi ba da dalilai a cikin aikin haji ba irin wannan ake nufi ba tattaunawa wadda take ta shirme wadda babu wata fa'ida a kanta ta neman musu da son rinjaya da son nuna wani abin nan to to wannan shine abin da an ka kawo duk da yake anan kafin ma in ci gaba da bayani eh nan labari Allah yake bayarwa a cikin aikin haji babu jima'i babu fasikanci babu jayayya ba yana nufin babu su ba tunda labari ne Allah ya bayar nan umurni ne aka bayar shine kada a yi jima'i a lokacin da ake cikin harama ta aikin haji amma ba kar a yi fasikanci kada a yi jayayya shine umurni ne an ka bayar ko kuma hani ne aka yi don in an ce ba Allah ya bada labarin babu abu kuma aka zo aka iske a Makka din ai akwai masu fasikanci a lokacin aikin haji akwai masu jayayya to kenan kuma kamar Allah ya ƙarya na al khabar urida bihi al amru aw an nahy kenan an yi hani ne da a aikata waɗannan abubuwa ko an yi umurni ne na a daina aikata waɗannan abubuwa ko kada a aikata su dan kan wani ya zo ya ce akwai kuskure cikin alqur'ani malam yace wa in kana zalika manhiyan anhu fi ghairi alhajj aidan duk da yake waɗanga abubuwa da anka anka ambata an hana su a cikin aikin haji an hana su a cikin wani aikin haji lokacin da ba na aikin haji ba fasikanci ko ba lokacin haji ba Allah ya hana shi jidali musamman wanga jayayya wadda babu ba- ba ta ka'ida ta addini ba an hana ta in ba waccan tattaunawa ba ta addini wajadilhum billati hiya ahsan to duka waɗannan an hana su ko ba a lokacin aikin haji ba to amma me yasa aka faɗi lokacin aikin haji saboda wato falalar da yake ɗauke da ita sannan kuma da malam yace an hana su nan falara fasa ba ana nufin jima'i an hana shi ba a lokacin da ba lokacin aikin haji ba domin an ka ce aikin haji ga wanda ya harama an hana kuma in ka kare aikin haji kuma an hana banda falara fasa domin an ka ce haka nan kenan an ce ma a daina yin aure na fata an fince ni ba haka malam yake nufi ba kuma ba haka ayat take nufi ba manhiyan anhu yana kuma zuwa ne zuwa ga fusuq da jidal amma banda rafasa in mun fassara shi da ma'ana ta jima'i an gane ko man hajja falam yar- yarfuf walam yafsuq nan rafas ana ana nufin wadansu malamai sun fassara shi da jima'i ina fata an fahimci ni to idan kuma an haranta jima'i da matarka to ballantana wato zina ballantana kuma luwaɗi da wanda suke zuwa makka da yan daro su yi luwaɗi da su ko su iske yan luwaɗi su je su yi luwaɗi da su a can garin makka su iske mutane yan daudu su yi luwaɗi da su da sunan cimma wani burinsu na duniya wal iyazu billah malam yace auli annal murada bizulmi ko ko tana yiwa abinda ake nuhi da zalunci annasi'u annasi'u annasi'u shine wato jinkirtawa asalin da sa'a shine abu yayi jinkiri shine an ka sa riban nasi'a riba ta jinkiri in jinkirta maka ka ƙara bani bani kuɗi to don haka annasi'u wata aƙida ce ta kafirci wadda wato laraba sun kasance suna amfani da ita watanni masu alfarma zulqa'da da Zulhijja da Muharram da kuma Rajab ba a yaƙi a cikinsu tun kafin ma zuwan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana yi daga cikin ashhurul hurum ɗabi'a ce kuma mai kyau ko kuma mu ce shina daga cikin abubuwan da tun zamanin annabi Ibrahima a- akwai su to wannan shina daga cikin sauran abubuwa na musulunci waɗanda Laraba ba su canza su ba to da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo ba a canza su ba to kenan eh, yanzu waɗannan sai su Laraba wani lokaci kawai sai ana zaune sai a ga watan eh, Muharram ya kama kuma ana son a yi yaƙi kawai sai wani mutum ya zamna katon kaddara ya zamna sai shi zamna sai ya ce to yanzu wanga muharram na mai da shi yanzu ba muharram ba yanzu sai wata mai zuwa safar shine muharram a tai ayyaki sai a je a yi kashe-kashe cikin wannan wata kenan kaga ya jinkirta wani lokaci sai ya ƙara watan yanzu in ya gabata gyara shi na son ya ƙara yaƙi ana yaƙi ba a ƙare ba sai ce wannan watan to yanzu na gudda shi na mai da shi shine wata kaza shine ake kira annasi'u shi yasa Allah subhanahu wataala ya bayyana wannan a cikin suratul tauba innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudallu bihi alladhina kafaru ko yudillu bihi alladhina kafaru aw wata qira'a yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liyuwati'u iddata ma harrama Allah fayuhillu ma harrama Allah zuyyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdi alqawmal kafirin kaga ashe wasa da shari'a abu ne wanda ba a yarda da shi ba kamar yadda yanzu da yawan mutanen mu ma suna ɗauka irin wannan akida mutum za a yi masa haihuwa a ranar misali eh, alhamis ya kamata a yi eh, suna ran alhamis kenan misali ko kuma a yi masa- a yi masa suna ran laraba sabani na malamai shin ana sawa ranar da aka haifi mutum ciki ko ba a sawa sabani na malamai hadisin duka guda ne yau masabi'ihi wadan sun ce ranar da aka haife shi ba ta ciki sannan a lissafa bakwai wadan sun ce tana ciki zai- domin ya shigo a duniya kenan sai zamanto ita ce rana ta bakwai kenan an haifi mutum alhamis a wajen wadansu malamai sai alhamis wajen wadansu malamai sai ranar laraba domin ranar laraba ya cika sati domin alhamis ta zo kamar takwas ne amma su ce suka yi ba a sawa da ranar da aka haife shi kenan sai sa sake dawowa ala ayyati hal dai dukkan malamai sun faɗi wannan maganganu to amma yanzu a kasashen musulmi sai aka fara yanzu a yi mutum laraba sai ka iske a ce a'a babu wani uzuri mahaifiya tana lafiya yaro yana lafiya idan mahaifiya tana rashin lafiya ko akwai wani uzuri ana iya a ƙara sati ɗaya kamar yanzu in alhamis ne a jira sai wata wata alhamis in wa- babu abin ga sai wata alhamis in ma babu ragon suna ne ba sai ka ce babu ragon suna ba ka ce a dan jira dai ka ƙara koda wani sati to amma yanzu mutane su suka kuma a'a wannan abin yanzu da suka ga dama suke yi sai a yi haihuwa ranar alhamis sai a ce a'a ba za a yi wato wannan yanka ragon ba saboda wai ana son a kira jama'a duk da yake ragon suna eh, eh, babu nassi kamar yadda ibn al-qayyim ya faɗa cikin tuhfatul mawdul mawlud eh, eh, babu ma- mauludul maudud babu nassi da ya faɗi ya za a yi da ragon suna waɗansu suka ce to yadda aka yi ci ma kamar rago ne na shukur na godiya na ibada a yi yadda aka yi ma ragon layya a kasashe kashi uku waɗansu malamai suka ce a'a babu nassi in ka ga dama duka gaba ɗaya za ka iya yin sadaka da shi to eh, waɗansu malamai suka ce to ba laifi wannan ragon a rai- a yanka naman shi eh, a rarraba ma mutane a yayyanka shi a ba mutane waɗansu suka ce kuma ba laifi a dafa saboda wani idan ka bashi nama ɗanye ka bashi aiki amma idan aka dafa aka kira jama'a su zo su ci wannan ba za a ce an hana shi ba amma kuma ba wajibi bane shi yasa waɗansu da ke cewa a kira mutane su zo su ci abinci na ragon suna haramun ne ko kuma bai da wani asali ya kamata su bi a hankali saboda nassi bai zo bai ce haramun ne a yanka wannan nama ba mutane su ci don saboda nama ne na godiya ala ayyati hal dai maganganu ne na malamai ya kamata ɗaliban ilimi su dage game da wato bincike to kaga yanzu sai a ce a to yanzu ba za a yi sunan ba sai ranar lahadi wai abin da yake so lar lahadi ko ran asabar saboda ranaku ne wanda ba aiki kenan idan dan boko ne ko dan bariki ne eh shi kenan kenan abokanansa za su zo kenan kaga yanzu ya koma yana wasa Allah ya tantance abu da kwanaki ba uzuri ba laruda ya ƙara shi yasa ma yanzu ma da birni yayi girma wato bariki ta yi ƙarfi har da mutuwa ma yanzu sun fi son a ce ran lahadi ne aka yi ta saboda idan aka yi mutuwar lahadi lokacin ne za su zamun duwa daman makabarta idan ma ba lahadi bane to su ba sa son Allah ya kashe mutum ranar da yake su to shi kuma Allah yadda ya ga dama yake yi dan haka ku kama kanku to wannan kenan to dan haka shine ake nuhi da annasi'u nan jinkirta watanni wa huwa kana makhsusan biha shi ko wannan nasi'u ya keɓanta ne da mi da waɗannan watanni na ashhurul hurum ina fata an fahimci to kenan da an kace fala tazlimu fihinna kada ku aikata nasi'u shi ko nasi'u kenan ma'ana sai zamanto az-zulmu zalumci ya shafi kowane irin zalumci amma nan sashen zalumci ake nufi shine an-nasi'u na jinkirtawa yace au qitalul kuffari fi habtida'an ko ko abinda ake nuhi fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku fara yaƙar kafirai domin al-qitalu ko al-jihadu kala biyu ne akwai al-ibtida'i akwai wato ad-difa'i alibtida'i ku ku je ku fara yaki shine ake kira alhujumi idan kuna da karfin da za ku gwamnatin da take hana a addinin musulunci kuna damar da za ku yakarta ku yaƙe ta ku bar mutane su zabi addini da suke so dama shine gharad na jihadi ba wai sannan akai a nemi mulki ba ko a nemi duniya to irin wannan yakin kada ku je ku ku fara yaki a cikin ashhurul hurum kenan sai zamanto kun zalunci kanku ku bari in sun kare sai ku je ku yi yakin ina fata an fahimta shine abinda malamai suke sun kace sannan kuma shi wannan shi yasa ma salatul khawf Sheikh Ibn Uthaymeen yana da ra'ayin cewa al jihadul hujumi jihadi na mu je mu kai hari to wannan yana ganin in su lokacin sallah ya kusa kada mu je mu fara yaki mu yi salatul khawf in dai lokacin tana kusa mu bari mu yi ta sannan sai mu je mu fara yaki din ina fata an fijini amma in mun fara yakin sai lokacin sallah ya to wannan sai mu yi salatul khawf malam yace au qitalul kuffari fi habtida'an aw tarku qitalihim idza ibtada'u ko ko fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku bari yaƙar kafirai idan suka kawo muku hari kenan nan aljihad addifa'i ko kuma wato alqital addifa'i idan suka kawo muku hari kada ku yi zamani ku ce a cikin ashhurul hurum ne kenan yanzu ba za mu yaƙe ku ba za mu yaƙe su ba a nan kan sai a kare ƙasa kowa ya fito da irin abin da ya bashi tunda an kawo hari kowa ya kokari ya kare yankin sa shine abin da yake faruwa mamaye kasashen musulmi da larabawa da na 'yan Afirka a zalunce su a yada makamai kuma a ce a'a shikenan kawai su yi bacci kana kallo a zo kana jiran sai mahadi ya bayyana dan an ce mahadi shine zai kawo cin nasara a Allah bai ce ka jira sai mahadi in mahadi ya bayyana ka bi mahadi in mahadi bai bayyana ba ka tashi ka nemi ilimi ka nemi makamai ka sai da zakai ka kare kanka ka kafiri ya zo ya shigo cikin gidanka ya halbe kai na ce kana nan kana jiran mahadi mahadi bai bayyana ba wa kullu zalika makhsusun biha malam yace dukkan waɗannan abubuwa da aka faɗa an keɓance shi ne wato da watanni masu alfarma kenan ma'ana ko ya zamanto abin da ake nufi da annasi'u jinkirtawa kenan kada ku yi nasi'u ko kuma kada ku je ku yaki kafirai cikin watanni masu alfarma don Allah ya hana haka ko ko kada ku bar kare kanku a cikin watanni masu alfarma idan kafirai sun kutso muku kenan sai zamanto nan fihin na din lalle na komawa ne zuwa ga watanni guda hudu shine abin da ake son a ce ina fata an fahimta to ala ayyati hal ko an ce watannin hudun ake nufi ko ba watannin hudun ake nufi ba in ma an ce hudun ake nufi ai zalunci Allah ya hana shi a cikin kowane wata kenan sai ayi kiyasi abu ne wanda Allah ya hana shi fi kulli zamanin wa fi kulli makan wa ala kulli ahad Allah ya hana a zalunci kowa ko da kafiri ne ko mushriki Allah bai yadda a zalunce su ba ballantana musulmi Allah ya haramta a yi zalunci a cikin kowane lokaci a cikin kowane yini a cikin kowane dare a cikin kowace rana a cikin kowane sati a cikin kowane wata a cikin kowace shekara Allah ya hana a yi zalunci bisa doron ƙasa a kowace ƙasa kuma Allah ya hana a zalunci ko dan wace ƙasa hatta da dabba Allah ya hana a zalunce ta dan haka addinin musulunci ya hana zalunci sai a yi kiyasi akan wannan Allah ya ce a cikin hadithul qudsi na sahih muslim ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu Allah ce ya haramta maka kansa zalunci ba dan saboda bai da karfin da zai yi abin da ya ga dama bane amma ce ya haramta maka kansa zalunci kuma ya sanya zalunci haramun ne a tsakankanin mu don haka kada mu zalunci juna wanda shine ke kawo rikicewar duniya gaba daya to sai mas'alar mu ta gaba mas'ala ta 385 a karkashin wannan aya malam yace fa in kila idan an kace ash-shahru muzakkar a tsarin larabci in an ce ash-shahru wato lafazi na wanda yake kamar na namiji ne a larabci wata kenan ko a hausa ma wata ake cewa muzakkarun namiji ne fa qiyasuhu an gane ko qiyasin shi a ce fiha an gane ko a ce fala tazlimu fiha yace qulna zamu ce ad-damiru bil ha'i wan nuni shi dhamiri na ha'un da nunin fihinna shine yake nufi da shi la yahtassu bil muannas ba wai sai mace ɗaya ake saka ma shi ba walau ikhtassa walau ikhtass walau ukhtussa kenan nan sai da manto walau ukhtussa sai da manto fi'ili ne wanda an kai siga ta mabniyun lil maf'ul ko alama lam yusammi yusammi fa'ilahu shi mai magana bai yi kenan almutakallim lam yusammi fa'ilahu ko alama lam yusamma fa'iluhu kenan wanda ba a faɗi ba ko almabni lil majhul fil asl sannan kuma wa yakhruju an hadhihi almuqtadahu adh-dhahir kamar yadda malamai suka yi magana dai akwai maganganu da dama ko a ce mai almabni lil maf'ul malam yace walau ukhtussa walau ukhtussa kenan ko da an keɓance shi hunna na mata ne kawai fal muradu bi qawlihi to abinda Allah yake nuhi fihinna sa'atul ashhur wato wahiya mu'annatha kenan sai zama to da an kace fala tazlimu fihinna ai ya kamata a ce fala tazlimu fiha tunda ash-shahru mudhakkar ne sai an kace fala tazlimu fihinna ai fala tazlimu wato fi sa'atihinna anfusakum kenan damiri yana kuma zuwa ga sa'at kakku zalunci kanku a cikin lokutan waɗannan watanni su kuma sa'at mu'annath ne don da duk yini duk wata yana da kwana talatin duk yini kuma yana da awa ashirin da hudu kenan sai ya koma zuwa ga sa'at ina fata an fahimce ni tau wannan shine abin da malam ya kawo don haka ka gane a larabci da an kace fihin na ba kuskure bane mas'ala ta 386 shine fa in kila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ya ce fala tazlimu fihinna anfusakum kakku zalunci kawunanku wal insanu la yadhlimu nafsahu dan adam kuma baya zalunta kansa bal yadhlimu ghayrahu sai dai zalunci wani qulna zamu ce la nusallimu ba mu saki ba annahu la yadhlimu nafsahu dan adam bai zalunta kansa qala ta'ala qala Allah ta'ala Allah yake cewa wa man ya'mal su'an duk wanda ya aikata mummunan abu aw yadhlim nafsahu ko ya zalunci kansa kinan kanga wannan yaro dan adam yana zalunta kansa kinan dan adam ko ya zalunci kansa ko kuma ya zalunci waninsa amma a ce dan adam ya zalunci Allah wannan kuma malamai suka ce bai yiwa dan adam ya zalunci Allah don babu wanda ya zalunci Allah wa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa man yata'adda hududallah duk wanda ya ketare iyakokin Allah faqad zalama nafsa ya zalunci kawunansa an gane ko eh suratul talaq aya ta farko kenan الثاني kuma na biyu malam yace anna ma'anahu abinda ake nufi fala yadhlimu ba'dukum ba'dha kada sashen ku ya zalunci sashi kenan fala yadhlim ba'dukum ba'dha kama qala ta'ala kamar yadda Allah yace wa idh akhadna mithaqakum yana magana da bani Isra'ila lokacin da muka rike alƙawalin ku wato la tasfikuna dima'akum kada ku zubar da jinin ku ma'ana ba kada mutun ya soka maka kansa yuka ba ma'ana kada ku kashe ƴan uwanku suratul baqara aya ta 84 wa ƙara ta'ala Allah ya ce fatubu ila bari'ikum ku tuba zuwa ga mahalicinku annabi Musa ya ce ma bani Isra'ila kenan wa id qala Musa li qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadikum al-ijl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum ku kashe kawunanku suratul baqara aya ta 54 nan ba ana nufin su kashe kawunan su ba ma'ana sashen su ya kashe sashi don Allah ya karbi tuban su don haka da yace sun ma'afauna ankum mun mun yafi muku ma'ana ku kashe kanku don mu yafi muku ba yana nufin ya yafi musu ba sannan yace su kashe kawunan su dan wasu na cewa to ai an saba alƙawari Allah yace sun ma'afauna ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun wa idh qala Musa li qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadikum al-ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum sai suka ce to an ce an yafi musu kuma an kace su kashe kawunan su a'a shi wa idh qala Musa li qaumihi su tuna ni'imar da Allah ya musu ne to wannan da Allah ya ce musu faqtulu anfusakum bayan an umurce su su yi sun ka aikata thumma afauna ankum sai kai hattara bayan ana nufin an ce an yafe musu ba sannan kuma Allah ya warware alƙawli Allah baya warware alƙawli kai ne kake warware alƙawli saboda tsoron wani koko saboda kana da bukata gidan wani koko saboda kana da alaka da wani ko wani ya fi karfin ka amma Allah ya fi karfin wannan sannan kuma wa qala ta'ala Allah ya ce wala talmizu anfusakum kar ku aibanta kawunan ku ma'ana kar ku aibanta ƴan uwanku ake nufi kenan wani lokaci annafsu in ta zo tana nufin kai wani lokaci kuma annafsu in ta zo tana nufin dan uwanka domin al'umma kamar jiki guda ne idan ka zalunci dan uwanka kamar ka zalunci kanka ne Allah kai mu da tsari الثالث abu na uku anna ma'anahu da an ce fala tuzlimu fihinna anfusakum kar ku zalunci kawunan ku abinda ake nufi fala tanqusu hadha anfusikum min al-akhirati bil ma'siyah kada ku rage ma kanku hadha anfusikum rabanku min al-akhirati na lahira bil ma'siyati da sabo kenan koda kana da wani babban matsayi a lahira ka je ka ci gaba da yawan sabo to ko ka shiga aljanna wani lokaci sai ya zamanto ka rage ma kanka babban matsayi a lahira ko kuma ma wani lokacin in kai baka rishin arziki zunubin kai zamanto yarin jayi wato aikin ka nagari sai zamanto sai an kai ka cikin wuta an babbaka ka Allah kai mu tsari fa inna man asa malin yace duk wanda yayi zalunci faqad zalama nafsahu ya zalunci kansa bi naqsihi thawabaha domin ya rage mala rayuwarsa ya tauye ma rayuwarsa thawabaha ladatta wa tawjihu al-iqabi wa dhamm ilaiha sannan kuma ana fuskantar da wato al-iqab azaba wa dhamm da kuma zargi an gane ko ilaiha zuwa ga zuwa ga rayuwa wa ilaihi al-ishara kuma ga wannan ne Allah ya nuni bi qaulihi ta'ala da Allah ya ce wa man yata'adda hududallah duk wanda ya ketare iyakokin Allah faqad zalama nafsa ya zalunci kawunansa domin sakamakon wannan abin zai dawo ne a gare ka kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa sannan kuma yace fa inna man asa faqad zalama nafsa laraba suna da wani masal da suke kira al-asa liman asa sanda tana hawa kan mutumin da yake mai rashin da'a wanda baya biyayya sanda ta bature wanda ya taka dokarsa ko da bai jin tsoron Allah sai ta kama shi ko kuma sanda ta dokar ubangiji ta shafi wanda ya saba ma Allah akwai wani littafi da ake kira jamharatu amsalil arab sai dalibin ilimi ya je neme shi ya ga irin amsila na larabawa da kuma kutubul amsal arrabi'u malam yace amsa ta hudu ga waɗanda suka bada amsa da anka ce fala tadlimu fihi la anfusakum kar ku zalunci kawunan ku anna kullu zalimin li ghairihi fa huwa zalimun li nafsihi fil haqiqa cewa duk wanda ya zalunci waninsa fa huwa zalimun li nafsihi to ya zalunci kansa fi fil haqiqa a haqiqanin al'amari li anna darara zulmihi domin sakamakon zaluncinsa fi haƙƙil mazlumi a cikin haƙƙin wanda ya zalunta yanqati'u an qaribin zai yanke daga gare shi an qaribin kusa li'annahu domin shi la ya ta'adda duniya ma'ana duk zaluncin da kai ma mutum raɗaɗin da zai ji da duk wahalar da zai sha ba za ta wuce nan duniya ba wa dararu zulmihi fi haqqi nafsihi amma wanda kai kamar sakamakon zaluncin ko cutar zaluncin ko raɗaɗin zaluncin a cikin haƙƙin wanda ya aikata ya rahu fil akhira zai gane shi a lahira haithu la yanqati'u domin baya yankewa shi na wancan yanqati'u an qarib nan da nan idan ka zalunci wani ko kashe shi kai mutuwa zai cikin yan sakanni ya mutu magana ta ƙare kai ko aiki na jiran ka lahira malam yace la yanqati'u aw yakunu ashadda wa adwam ko ko abin da yasa wato sakamakon zaluncinka a shadda shi yafi tsanani domin ranar tashin alkiyama ne wa adwamu kuma shi zai fi dorewa da domin lokacin kiyama ya fi tsawo bisa ga lokacin duniya shi yasa yini guda a kiyama ko yini a wajen Allah kamar shekara dubu ne a wajen mutane wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun ko mimma ya'uddun a wata qira'a dan haka dai ko da an ce mutum yini guda zai yi a jahannama sai ya shekara dubu a cikin jahannama irin na duniya yini guda kacal to ina ga wanda an ka sama shekara guda ko kwana goma sannan kuma zafin wutar lahira ya lumka na duniya wato so saba'in Allah kai mu tsari to wannan shine abin da malin ya kawo a karkashin wannan aya to da yake akwai wata mas'ala da malin ya kawo a karkashin dai waɗannan ayoyin take da alaka da su za mu yi kokari mu ƙarasa ta sai mu ƙara wani bayani wanda yake da alaka da wato waɗannan watannin insha Allahu ta'ala. A mas'ala ta ɗari uku da tamanin da bakwai a cikin littafin As'ilatul Qur'anil Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi. Malam yace fa in kila idan aka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala innaman nasi'u shi an-nasi'u da mun kai bayanin sa jinkirta wata kawai ga wata na bakwai kawai sai ka ce a'a na shidda ne an gane ko koko wata na bakwai sai ka ce a'a na takwas ne saboda ka cimma wani burinka tunda mun faɗa ashhurul hurum sun kasance suna jinkirta su suna ƙara su Allah ce ziyadatun fil kufri ƙari ne a cikin kafirci ma'ana ga su kafirai kuma cikin kafircin ma su suna da mataki mataki shi yasa imanin ma mataki mataki ne shi yasa aljanna take mataki mataki wuta take mataki mataki thumma la nahnu a'lamu bil ladina hum aula bihasiliya Allah ce mu muka fi sanin wanda ya cancanta ya kono da wata jahannama Allah kai mu tsari da ita suratul tauba aya ta 37 malam yace to ya dullu ala da nace suratul tauba ina nufin aya ta innaman nasi'u ziyaratun fil kufri wannan thumma la nahnu a'lamu bil ladina hum aula bi hasiliya tana cikin suratul maryam tau malam yace to innaman nasi'u ziyaratun fil kufr a wannan aya da Allah yace innaman nasi'u ziyaratun fil kufr shi jinkirta wata da kuma rage ma wata lokacinsa ko ko a ƙara shi a maida shi na takwas ko a maido na biyar ya koma na hudu ziyaratun fil kufri ƙari ne a cikin kafirci ina fata an fahimta yudallu bihi alladhina kafaru an gane ko imamu hafs da imamu hamza da imamu kisai da imamu khalaf sun karanta yudallu bihi alladhina kafaru ina fata an fahimci ni sannan kuma akwai qira'a yadillu bihi alladhina kafaru sauran qurra su suka karanta wato ya dillu bihi alladhina kafaru ya an ce yudallu wato kenan am yudallu ana batarwa ya dillu suna bacewa to idan an ka ce ya dillu suna bacewa da shi sannan yudallu ana batarwa kenan ko batarwar da suka yi wato na an nuna Allah subhanahu wa ta'ala ya batar da su yudallu ana batar da su don mi don saboda suka zabi batar yadhillu kuma suna bacewa nan an hankalta musu suka aikata shi kenan wannan shine alaka tsakanin waɗannan qira'atkin guda biyu to da Allah ya ce innamal nasi'u ziyaratun fil kufri yudallu bihi alladhina kafaru sai malam yace yadullu ala qabulil kufri liziyadati wannan ya nuna kafirci kenan yana karɓar ƙari wan nuqsani da tawaya kenan kafirci yana iya karuwa yana iya raguwa فكذلك الإيمان هكا إيماني الذي هو ضده وان ديك كيسر سا فيكون حجة للشافعي سيدا من تونا حجة تيتا إمام الشافعي رحمة الله عليه الله يمس رحمه في قوله ديتي الإيمان يقبل الزيادة والنقصان إيماني يقبل ينا كربا الزيادة كاري والنقصان دا توايا إنا باتا أم فهمتيني مالن يتي قلنا ذا متي معناه زيادة معصية ƙari ne na sabo fil kufri a cikin kafirci wannan kuma mai tahqiqin wannan littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi sai ya kawo wato nukta ya rubuta namba ta ɗai idan ka diba ƙarƙashin littafin a Hamish sai ya ce wa huwa rajihu wannan shine zance mafi rinjaye kama huwa ma'lumun kama yadda an ka sani fi mu'taqadi ahli sunna a aqidati ahli sunna wal jama'a ina fata an fahimta kenan imani kafirci yana karuwa wato imani kuma yana karuwa kuma Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun sannan yace walladhina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum yace huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wannan ya nuna cewa imani yana karuwa Imam al-Bukhari ma sai da ya babi akan wannan mas'ala din to wannan shi ne abinda ya kamata mu fahimta to ƴan uwa musulmi wannan shine abin da malam ya kawo a ƙarƙashin wato wannan aya game da abin da ya shafi wato watanni da kuma mas'alolin watanni to kafin mu je a mas'ala ta gaba za mu dawo ne akan su waɗannan watannin ina fata an fahimta mu ɗan yi bayani akan su idan muka duba watanni akwai as-sana al-hijriya ko ash-shuhurul hijriya watanni waɗanda suke alhijiriya waɗanda ake danganta su zuwa ga hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko at-taqwimul hijri sanya ko at-tawqitul hijri ko at-taqwimi an ce taqwim kimanta lokaci at-tawqit kuma sanya lokaci alhijri wanda yake da alaka da hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda kuma ana ganin sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a shekara ta 17 daga hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kinan bayan ya kaura da shekara bakwai shi ya fara sawo wannan wato abin nan sai an kai ittifaki akan shi sabanin waɗanda sun ka kawo bi wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar Libya a zamanin Gaddafi suna aiki ne da wato mutuwar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da wannan ne suke tauqit wannan sai a ce ya saba ma wato ijma'i na sahabbai kuma suna cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba hijira bane yayi shi yasa suke ganin ai fitar da shi an kai sun kace iz akhrajahu alladhina kafaru thani ithnain da shi da sahabban sa fitar da su aka yi wannan bayani ne wanda yake yana da rauni saboda su sahabban da an kace an fitar da su kuma aka ce hijira suka yi ina fata an fahimci ni domin Allah ya ce fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين آمنوا وأخرجوا من ديارهم في سبيلي وابن فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأن سكاي هجرة كاكا قرآن ينو هجرة سكاي تو كنن تشيوا كما منزو شي ما هجرة يي كنن ده هكا نان با أتي منزو الله سلام يا هجرة با أنتي أن فتر دشي تو أي سوما سابا أنتي أن فتر دسو كما أنك سامو سلفا دين هجرة ده هكا ونن وسو أبوا ني وأن ذاك إسكيوني بي وتا سياسة كو وتا غونتي إنت زو ذات زو تنا تسلو ده هكا دي ونن يا سبا إجماعي نصحبي با أتيوا أي وني tarihi bayan sahabbai sun yi ittifaki akan cewa za a yi taqwim na alwaqt kuma a sa at-tawqit bil ashhur al-hijriya ina fata an fahimta to wannan kenan akwai kuma al-ashhur as-siriyaniya siriyaniya wanda ana ganin kamar cikin larabci larabawa kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wa sallam tun da lugha siriyaniya lugha ce mai fadi wanda larabci na daga cikin su suna ganin cewa suna da watanni nasu waɗanda suke amfani da su sannan akwai al-ashhurul wato ƙibtiyya na ƙibtawa na ƙasar Misra waɗanda su ne ƙabila ta Fir'auna. Akwai kuma al'ashhur al-gharbiyya na ƙasashen Turai waɗanda ake kira al-Romaniya waɗanda na Romaniyawa ne na abin nan Turawa kafirai na ƙasashen yamma kuma ana kiran su Latiniya daga ƙasar Latin kenan Girka ƙasar Girka wadda da ita ce uwar ci gaba a ƙasashen Turai kafin ta koma ƙasa a yanzu sannan kuma yanzu ana tarjama waɗannan watanni daga yaren faransanci da kuma yaren english wanda galibi daga waccan lugha ta asali ta latiniya suka ɗauko su to idan muka duba waɗannan watannin yana da kyau mu san su yanzu za mu ɗan ba da misali a kansu saboda fahimtar su kenan wannan siryaniya kin su ne laraba suke amfani da su kafin zuwan musulunci ba su ne na musulunci ba hijiriya kenan hijiriya su ne na musulmi tsantsa su siryaniya na larabawa ne kuma ana kiransu al-ashhurul arabiyya wato ga yadda suke yana da kyau ɗalibin ilimi ya san su na farko wata na farko a wannan shekara ana kiransa kanunu thani kanun athani shine wata na farko sai na biyu shabbat ko shabat shine na biyu sai azar shine wata na uku sa sai nisan ko nisan wata na hudu sai ayar an gane ko wata na biyar sai huzairan wata na shidda sai tammuz wata na bakwai sai ab wata na takwas sai ailul shine na tara sai tashrinul awwal shine na goma tashrinu thani wata na goma sha biyu shine sai kanunul awwal wata na goma sha biyu waɗannan su ne al'ashhur waɗanda laraba suke amfani da su kafin zuwan addinin musulunci su ake kira al'ashhur siriyaniya ko kuma al'arabiyya wannan na farko kenan na biyu su kuma na turawa da aka ɗauko waɗanda mafi yawanci galibinsu sunaye ne da ake kira gregorian wanda sunaye ne na gumaka da na arna ko gumakansu da suka kasance suna aiki da su su ne zaga da faransanci an ɗauko su janvier février mars avril mai juin juillet août september october november december wanda english ma zaga ana amfani da su january da february da ga sunan march april har zuwa ƙarshen su june july da october da november da december da august duk dai ana amfani da su to laraba sai sun kai tarjama su suka ɗauko su saboda yanzu ƙarfin ƙere-ƙere da yawa maya na turawa ne sai aka ɗauko su an kai ta'aribin su kuma wato abin da ake kira at-ta'rib wanda mas'ala ce wanda yanzu tana buƙatar bincike al-kalimatul mu'arraba wanda majami'ul lughawiyya na duniya na lugha suna amfani kan kalmomin da ba na larabci bane asalin su aka saka su to ba saka su an matsala ba idan akwai buƙatar a saka su za a saka su sannan kuma a san asalin wannan kalma in tana da amfani kar ta zama to mai gurɓata aqida ce duka ana bincike akan shi at-ta'rib at-ta'rib at-ta'rib wanda kuma cikin ulumul qur'an ma mas'ala ce wanda shin akwai kalmomi waɗanda ba larabci ba an ka ce babu tunda Allah ce inna anzalnahu qur'anan arabiyya sai sunaye na annabawa da dama ba laraba bane irin su Ibrahim da sauransu waɗansu malamai suka ce a'a akwai abin da yake asalin sa ba larabci bane amma larabawa sun kai magana da shi kafin sabka alqur'ani yanzu larabci sai Allah sabkar da alqur'ani da shi akwai maganganu da dama katiba cikin littattafan ulumul qur'an misali al-itqan fi ulumil qur'an na imam suyuti kaga wannan mas'ala din da bayanan da aka ce kuma mas'ala ce tana buƙatar dogon bincike domin yare alluga ka'inun hayy shi yare abu ne wanda ke na rayuwa kenan abinda ake da buƙata a dauko sai a dauko wanda ba a da buƙata kuma sai a bar musu abin su ko kuma a cikin ga asalin sa amma ga wanda ake amfani da shi to wannan dai sai kuka ga yanzu ana dauko su larabawa sai ka iske january suna kiran shi yunair ina fata an fahimce ni fevrier sai suka ce fabrayer Fabrair, Fabrair saboda F da fa'un duka galibi larabawa ba'un ma suke zan maida su wani lokaci, amma fa'un sai su maida ta wani lokaci ba'un. To, wata na uku Mars sai sun ce Mars, Mars, Avril sai suka ce Abril ko April, sannan kuma May, an gane ko ko Mayu sun ce Mayu suka ɗauko na English kenan. Juin sai sun ce Yuniyu, an gane ko Jiya kuma sai sun ce Yuliyu, Ut sai sun ce Augustus, September sun ka ce September, an gane ko October sun ka ce October, November suka ce November, December suka ce December, waɗanda asalin su ba watanni ne na musulunci ba kwata-kwata, watanni ne na arna waɗanda ba su da alaka da musulunci. Kuma yanzu dole da su muke aiki saboda da su muke biya ake ma ma'aikata biya kuma mutane sun fi sanin su ma hira da addinin musulunci sai ka iske dubban musulmi sun san na turawa amma in ka tambaye su na musulunci ina yanzu ana yanzu ana ganin mamaki. Wani an ce bai na musulunci za a faɗa to in ga bindiga an ce in bai faɗa ba halbishi za a yi to lokacin ta shi kiyama yayi. Tabbas wannan babu shakka a cikin shi. To wannan kenan yanzu mun ji watannin da laraba suka sance suna amfani da su mun ji kuma waɗanda suke an riga an ɗauko su sai kuma watanni na musulunci muharram safar wato muharram shine na farko safar na biyu rabi'ul awwal na uku sai rabi'ul الثاني كو الآخر كو الآخر ذا مزوب يعني أكنشي سي جماد الأولى كو جماد الأول جماد الثاني كو جماد الآخر كو جماد الآخر سي رجب سي شعبان سي شوال سي رمضان محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني جماد الأولى جماد الآخر رجب شعبان شوال رمضان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة waɗannan su ne watanni guda goma sha biyu to waɗannan watannin waɗansu daga cikin ɗalibai sai ka iske sun zo sun yi musu wato abin da ake kira da hausa cin masara akumundu cin masara akumundu shine kamar mutumin da yake cin masara wanda yake an gasa ta amma yana hada hada wannan kwalfan da komai da komai ya cinye ya cinye gaba daya shine wani mutum da ake kira akumundu yana da kyau wuquf akan asalin kalima ka san su da inda suka samo asali ina fata ana fahimta ta sai malamai suka ce waɗannan watannin gaba ɗai suna da wani abu da ake kira asul wanda daga can aka ciro su shi muharram asalin shi daga abin da aka haramta ne ko abin da adda kima da daraja wanda iyaka ce wanda ba a ba a keta ta shi yasa ai an ka ce haramin makka da haramin madina ma'ana wuri ne wanda an sha makance an bashi alfarma an hana yaki an hana a kashe ma dabbobin da ke cikin sa da itacen da ke ciki an hana a taba su in ba wanda nasi yanzu ba kamar al-izkhir da aka ce ana iya fitar da shi tunda nasi ne fitar da shi ɗai kenan mai alfarma kuma yancin mutum haram ne wato hurum yana ya sa harami kafin ma ya shiga cikin haramin daga miƙati to kenan yanzu nan ya ya ya abin nan to sannan kuma ahrama ya shiga cikin watanni waɗannan na alfarma domin haka ahrama tana ɗaukar ma'ana guda uku alal aqalla ina fata an fahimci ni to almuhimmu dai muharram abu ne wanda yake an haramta yaƙi a cikin sa wata ne kuma mai alfarma daga nan aka samu muharram safar su ne sun ce wannan wata galibin larabawa sun kasance suna tunanin cewa a wannan lokaci akwai talauci da shu'umci an gane ko safiratul yad hannu ya wofinta ko kuma akwai wani tsuntsu da ake ce ma safar wani wanda yake da daddare ke bayyana mai kamar wato abin da ake kira buma mujiya to wannan alamun shi ganin alamun talauci ne wannan lokaci ne yake bayyana gare su sai aka sanya mishi suna safar to sai aka zo zuwa ga rabi'ul awwal an gane ko rabi' shine lokacin da itace suke yin fure waqtun rabi' sai an ka sami shi za rabi'ul awwal lokacin da itace suke yin fure na farko sai an ka ce rabi'u thani sai wadansu malaman su cewa a cewa thani sai dai a kira shi rabi'ul akhir rabi'u na ƙarshe domin laraba ba su ce ma abu thani sai in shina da thalith ba su ce ma abu thalith sai in shina da rabi' to tun da biyu ne kawai sai a ce rabi'ul akhir ba a cewa rabi'ul athani waɗansu malamai suka ce ana ce mai rabi'ul akhar domin duk abin da suke biyu in an ka ce ɗaya sai a ce ɗaya ɗin shi kenan wa dakhala ma'ahu sijina fatayan qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza kaga bai ce wa qala ath-thani ba wa qala al-akhar sai ɗin yace to kaga in ka ce rabi'ul rabi'ul awwal sai ka ce rabi'ul akhir na karshe ko rabi'ul akhar ɗaya ɗin rabi'un ɗin wanda ba wancan ba to sai mu ta yi kenan rabi'u lokacin da itace suke yin fure na biyu kenan ko a wata na biyu to sai mu tai zuwa ga jumadal ula jumadal ula sun kace ya samu asiri daga aljumud jumudul ma lokacin sanyi ne wanda lokacin ruwa suna daskarewa sai sun kira mishi suna jumadal ula jumada na farko to wannan babu matsala sifa ce jumada domin muannas ne al'ula na farko ko kuma kace jumadal awwali ina fatan an fahimce ni jumadal wato awwali jumadal awwali domin ita idafa in an ka ce jumadal awwali jumada na farko babu matsala domin asalin sa sunan shahar ne kakka kalli wagga alif kace muannas ne ba dole bane a'a jumadal awwali jumada na farko babu matsala domin ita idafa la taqtadi al mutabaqa wa hum bada'ukum awwala marra inji Allah ya ce su suka fara muku awwala marra kaga awwala muzakkar ne namiji kina a larabci marratin mace ce bai ce wa hum bada ukum ula marratin ba sai ce awwala marra kenan ita idafa ba dole bane sai an yi mutabaqa tsakanin muzakkar da muannas sai ka ce jumadal ula in ka ga dama kuma ka ce jumadal awwali sai kuma jumadal thani mun ce ba a cewa athani tun da biyu ne sai dai ka ce jumadal wato akhirah tun da muannas ne in ka yi idafa ko kuma ka ce jumadal akhar in ka ga dama ina fata an fahimci ni kenan shi jumada tun da ma'arifa ne in ka ga dama idafa za ka yi ka ce jumadal wato al'akhira tu sai ka yi sifa da mausuf in ka gada maka ce jumadal akhirati ka yi idafa duk ya halatta domin suna ana iya kawo shi sifa kuma ana yi masa mausuf Allah subhanahu wa ta'ala ce qul in kanat lakum darul akhiratu ka gana ad-daru al-akhiratu sai sifa da mausuf amma a cikin suratu yusuf sai ce wala darul akhirati ka gani sai ce bai ce wala darul akhiratu wannan sai ce wala darul akhirati don a nuna ma ya halatta a larabci ayi idafa sifa zuwa ga mausuf wato a hada su guda biyu to anan kenan wala darul jumadal akhira jumadal akhiratu kai sifa da mausuf jumadal akhirati kai idafa kuma in ka ce jumadal a akhiri yayi na ƙarshe kuma in kace jumadal akhar wato yayi kenan sifa ce da mausuf jumada daga jamudal ma'u ne lokacin da ruwa suke daskarewa domin larabawa suna rayuwa ne a cikin sahara a wannan lokacin ruwa suna daskarewa to sai mi mun samu jumadal ula kuma jumadal ko mu jumadal awwali jumadal akhari ko jumadal akhir sai rajab rajab sun kace li annal araba kanat tarjubu rimaha hafihi laraba suna aje makamman su a cikin wannan wata kenan rajaba yarjumu alqa alqa shay'a sai suka ce to yanzu daga nan daga rajab sai sha'ban sun kace sha'ban daga ash-shi'bu ne shine abin da ya rarraba tatasha'abu al-arabu fi talab al-qut fihi laraba suna rarrabuwa wajen neman abinci a wannan lokaci abinci yana karamci sai su rarraba wajen neman sai su rarraba su je neman abinci kenan su fantsama a cikin ƙasa sannan ko mu ce a cikin sahara su a wancan lokaci sha'ban sai Ramadan Ramadan kuma ya samo asali daga Ar-Ramda'u Ar-Ramda'u ita ce rairayi ko ƙasa mai zafi to Ar-Ramadan ana yin shi ne a cikin watan zafi a wajen su ina fata an fice sai an kira shi shahru Ramadan wata ne mai zafi shi yasa wadansu suka ce idan watan Ramadan ya zo in ba a yin zafi bai dace a yi azumi ba a'a dan uwana shi Ramadan an san shi wata ne na tara gakkai tahrifin Qur'ani idan ya zo ko akwai zafi ko akwai sanyi za a yi amma asalin sa su a can su Larabawan wata ne wanda yake na Ramadan wanda lokacin zafi ne a wajen su domin idan aka ce sai ana zafi to akwai wuraren da za ka iske kamar yanzu irin kasar rasha da kasar kanada wajen mutanen lezeskimo da ake kira eskimo su bisa kankara ne suke rayuwa ko da yaushe cikin sanyi suke to idan suna cikin sanyi su su ne azumin gaba ɗaya kwata-kwata tunda sai ana zafi kaga wannan tahrifi ne na alkur'ani Allah kai mu tsari da wannan to mun ka samu ramadan kenan daga alharara ne wata ne na yake nuna cewa akwai zafi a wancan lokaci sai shawwal shi ko sun kace li annaha tatashawwalu duru'il ibil ibil wato hantsa ta raƙumman laraba kuma ce da dabbobin su raƙumma da shanu da kuma awakai da kuma tumakai tana wato ɗanfalewa in ji malaman zauri ma'ana za ta matse saboda babu abinci mai yawa sai zulqa'da ba a cewa zulqa'ida zulqa'da ne shine wato ma'abucin alƙa'ada zama li'anna al-arab taq'ud an al-qital fihi laraba suna zama ba sa yaki a wannan lokaci sai zulhijja ma'abucin aikin haji wanda kuma wannan wata lokacin nan ana zuwa aikin haji ziyarar ɗakin Allah kafin ma zuwan addinin musulunci duk da yake akan jahilci suke ko in ce kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dama suna hajjin wannan ɗaki tun a lokacin jahiliya Allah ce wa iz ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya sanya wannan lokaci ya zama turi ne mai aminci li ila fi quraish ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf sannan Allah ya ce awalam yaraw anna ja'alna haraman aminan wa yatakhaffafu an-nasu min hawlihim sannan Allah ya ce wa man dakhalahu kana amina wuri ne mai aminci wanda Allah ya sanya masa aminci kenan kuma tun lokacin ma yaƙen su na jahiliya in wannan lokaci ya kai makka ba a kai mata hari ma kwata-kwata sannan kuma anan ne ake zuwa a yi aikin haji da haka daga nan aka sami shi zulhijja ana zuwa a yi hajji a ziyarci ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala asalin shi kuma in ji imamu tabari shine wurin da kake yawan zuwa kai da kawo shine ake kira hajji to kaga in mun ce ziyara ai ziyara kuma ko so dai kana iya ziyara abu sai ibnu jarir tabari yace a'a wurin da kake yawan zuwa ka zo so dai so biyu so uku shine ake kira alhajji az-ziyara al-mutakarrira sai ya ce to amma dalilinsa saboda idan ka zo ka yi tawafi in ka je mina ka je ka yi arafa ka zo muzdalifa in ka dawo kai jifa sai ka koma wannan ɗakin ma'ana dai ka kama zuwa kana yin tawafi kafin ka koma aikin haji kafin ka komo gida in kai mutumin gida ne shi yasa aka kira shi alhajj li'annahu yaqsuduhu nasu kathiran mutane suna mai yawan maimaita sa suna yawan zuwa wurin don saboda wato neman bukatocin su tun ma kafin lokacin jahiliya shi yasa wani sha'ir yake sifanta Ka'aba yake cewa la yarji'u la yarji'u tarfu anha عنها حين يبصرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا لا يرجع الطرف عنها حين يبصرها إدو بيتبقى داوة بلوكة ديقانيتا حتى يعود إليها الطرف مشتاقا سيكما إدو يا كوما لوكة دي ساتي غننتا ينا قونتا ما أنا وريني وند كوري وش أنا سون زيارة سكما أنا قونا الزوا با وريني وند دا أنزو سو دايبا تشيكي نمبا أفاتان أجي To, ‘yan uwa musulmi, ina ganin ga dukkan alamu lokacinmu ya gabato na wannan darasi mun dai gabatar da zancen watanni a gurguje saboda amfanin yan uwa kuma ba dole bane abinda aka faɗa sai ka yarda da shi domin mas'ala ce ta lugha da kuma abinda malamai suke faɗa in ka ji yayi ma ka karba in bai ma ba kuma ka ajiye wannan sha'ani ne na ilimi wallahu ta'ala a'lam abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh